cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh ya yi shekara goma a makka yana kira zuwa ga tauhidi ba a ce ba kazancin sallah ba babu azumi babu zakka babu komi har shekara goma tauhidi kawai ke kira bayan ya shekara goma ne sannan aka isra'i da miraji aka sai saman sammai bakwai gaba ɗai ya amso mana sallah guda hamsin ya kammata neman rage hasu ka dawo salloli guda biyar allah ta to ba zai rage mana lada ba in mun kai sallan nan guda biyar zai ba mu lada sallah hamsin to sannan bayan nan ya shekara uku ana sallah a makka sai ya hijira koma madina a can madina ma ya shekara goma a can aka farlanta azumi da zakka da hajji da sauran daruka shara'i na addinin musulunci bayan ya koma madina to baya shekara goma a madina sai allah karbi rayuwar shi salawatullahi wa salamu alai tsiran allah da aminci allah su tabbata gare shi wa dinuhu baqin amma addinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana gudana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce annabi isa zai sabko to wa ma wasu ahu illa an yattabi ani ba abin da zai shi sare ya bi ni kenan muna da aƙida cewa annabi isa ba kashe shi an kai ba allah ɗauke kayan sa yayi kuma zai dawo dama ya shekara talatin da uku aka ɗauke shi zai dawo ya shekara bakwai sun zan arba'in a lokacin na allah zai mai mutuwa kamar da dai ke ɗaukar rayukan sauran annabawa to in ya dawo zai yi aiki ne da shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun gane kenan kenan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan har abadin abada shi yasa Allah ya ce wa man yabtaja ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya nemi wani addini musulunci ya zama mai addini Allah ba zai karba ba sai dai addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhid yawa yace wa hadha dinuhu la khaira wannan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani alheri illa dallal ummata alaihi fati ya nuna ma al'umma shi shi yasa masu cewa ga wani abu mai kyau da za a sa a cikin addinin musulunci wanda manzo Allah bai koyar da shi suna cin gyaran manzo Allah ne saboda babu wani abu da yake alheri ne fati manzo Allah nuna ma al'umma shi yanan babu wani abu za ka zo da shi yanzu wanda yake alheri ne da manzo Allah bai bayani da kanshi ya yi bayani da kanshi wala sharra illa hazzaraha minhu babu wani abu da yake sharri ne fati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata da al'umma shi gare ta dan haka wal khairul ladhi dalla alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda wato alheri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mutane mafi girma daga cikin shine tauhidi sanan wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda kuma ya koyar da mutane ya sanar da mutane dukkan abin da Allah yake so ya yarda shi wa sharrul ladhi hadhara minhu shirku da wani wato sharri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsoratar akan shi shine na yin shirka wa jami'u ma yakrahu Allah da dukkan abin da Allah yake kyama wa ya abahu yake kinsa dukkan manzo Allah ya bayani ba'athahu Allah ila nasi Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane kafatan gaba ɗayan su dukkan annabawan da an ka aiko ko ne annabi zuwa ga kabilar shi na ka aiko shi muna gane ko balarabe aiko shi ga larabawa bahaushe aiko shi ga hausawa bakulati aiko musu annabinsu da hillati kowane kabila annabinsu daban ne aka aiko musu shi yasa Allah ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu taba aiko wani manzo ba sai dai da harshen mutanen da shi shi musu wazi da mutane shi to amma manzo Allah sai ce ma arsalna ka illa kafatan lin nas shi kamar Allah gaba ɗaya shahida ne muna gane kenan ko waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalaini aljin wal ins kuma Allah ya farlanta yi mai da'a ga nauyaye guda biyu athaqalaini nauyaye guda biyu sune aljin wal ins dole ne mutun sai ya manzo Allah sallallahu alaihi da'a sanai ya samu aljanna da zarar mutum bai manzo Allah da'a ba wallahi ba zai samu aljanna ba dole ne sai kai manzo Allah da'a shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيما الله دا فيما زان الله دا سيتي وأولي الأمر منكم دا جاغوروري أدغا تكينكم kaga ta Allah ce adi'u Allah wa adi'u rasula ku yi ma Allah da'a da manzansa amma wurin wa ulul amr sai aka sa shamaki aka ce wa ulul amri minkum da ma'abuta al'amari saboda shi ma'abuci al'amari jagoranka ba za ka yi mai ɗaya ido rufe ba a ido buɗina duk da ba manzo Allah ba sallallahu ba za ka yi mai ɗaya ido rufe ba za ka buɗe ido na ka bi shi in ka ga ya kauce hanya ka kauce mai za ka bi shi kan fata yawwa da ka ga ya kauce ka bar mai hanyar shi manzo Allah shi ne za ka rufe ido ka bi shi in ba cikin rami ya kada ka alheri na sai hada cikin rami eh duk inda ya dace alheri alheri na hada ciki eh ko ba haka ba eh yace to to jaye bar mai abin shi kwarai ko dan ba aiko maka shi ba ko ba haka ba wa qawluhu wa dalilu qawluhu ta'ala dalili haka ko wadar Allah madauki sarki yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan al'ummomi gaba ɗaya nasu shi yasa manzon Allah ya ce yana da cin abin da ma yake alfahari da shi yake tutiya da shi yace dukkan annaba ana aiko su ne zuwa ga kabilun su amma ni a aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya kaga wannan yana da cikin abubuwan da shi ɗaya ya samu wannan duk cikin annabawa babu annabin da ya samu wannan sai shi yace wa akmala Allah bihi ad-din kuma Allah ya cika addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalilu qawlu ta'ala dalilin haka kuma Allah mai dauki take ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'mati malamai suka ce akwai bambanci tsakanin akmaltu da atmamtu kaga wajen addini sai Allah ce al-yawma akmaltu amma wajen ni'ima sai Allah ce al-yawma atmamtu bambancin akmaltu da atmamtu shi akmaltu in abai cika bai dauka ƙari kamar ka cika kwanon ruwa da ruwa kaga in ya cika bai dauka ƙari in ka zuba ruwa sai da su wace bai wuce to shi addini babu wani abu za ka zo da shi yanzu za ka sa cikin addini ko ka zo da shi in dai ba addini zamanin manzo Allah to an bar ma abin ka mana amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda ya tsana yake babu murni manzo Allah ya ce an maida mai abin to amma atmamtu shine ka cika abu kana ya ka kara kamar misali ka cika bahu kana kana ɗebo ɗaya da hannu ka ƙara ka ƙara tsatsaga shi ƙara ɗauka to ita ni'ima ai ba zamanin manzala da ta ƙare ba wasu ma ni'imomi zamanin manzala ba musu yanzu ga belci a zamanin manzala akwai belci ga kuran zamanin manzala babu kuran ga lasfika babu ga motoci ga jara ga sama duk babu kaga kenan ya nuna can ba a cika ni'imar ba an bar ta an dai yi wani abu amma a kowa hudu tana ya aita ƙaruwa aita ƙaruwa eh zai ta yi eh to su su gane bambanci eh su gane bambanci ba wajen ni'ima ba kare ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ni'ima ma za mu ji bayan suwa Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lam Allah ya ce da doki wal bigala da alfahari wal hamira da doki yace la tarkabu an yi su dan ku hau wa zina kuma ku yi kawa sai Allah ce wa ya khaliqu ma la ta'lamu Allah na halitta abinda ku kusan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga jiragen sa zamanin manzo Allah ba su ba ba haka ba ga su salula ba su su ba fa ya khaliqu ma la ta'lamu to shine yace wa raditu lakum al-islam dina kuma Allah yace na yarda muku da addinin musulunci zan shine addini har tashin kiyama wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin da ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu qauluhu ta'ala faɗar Allah madauki sarki da yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma kansu masu mutuwa ne ina wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi zai mutu summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sannan ranar kiyama wurin ubangijinku za ku yi jayayya duk wanda ya ci haƙin wani za a kwato mai haƙin shi babu zalunci Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalum yace ni na haramta zalunci Allah in ji kai da kai ne kin dan haka ya sa ya zalunci a tsakanin mu haramun ne dan haka duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah sai ya hadda mai haƙi manzo Allah sai ya ce hatta saniya ko akuya wadda an kalifi ta bata da kaho to mai kaho ta ya ta tune ta dan ta ga bata da kaho kinan ko cikin dabbobi ana zalunci ko ga tana da kaho dan ga ta ga bata da kaho sai ta dubuje ta da kaho to manzo Allah ta rata sai kama wadda ba ta kawo sai an hidda mata kahoni ta tuni wata ta rama sai a ce ku ni to raba ku zama kasa saboda babu zalunci babu zalunci qawlu ta'ala wadan Allah madauki darki ne ce minha khalaqnakum daga cin kasa muka halice ku wa minha nu'idukum kuma daga ne ta zamu ira kenan ana magana ga annabi aran baban mu shi aka halitta da kasa ko mu ko halice mu da mani da jini da tsoka haka dai mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum kuma cikin zamu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma a cikin zamu haida ku wani lokaci na daban shine yin tashin kiyama wa qalu ta'ala da fadar Allah madauki zalki yace wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah shine ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa domin ƙasa aka diba nau'in ƙasa kala kala duk wata nau'in ƙasa sai da an ka ɗebe ta an ka halitta annabi adam shi yasa ƴan adam ba kala guda bane irin ganga aka ɗebi ƙasa ba kala guda hakan na mutane su wani yana da zahiri wani yana da sanyin hali to haka ƙasa take wani tauri gare kamar dutse aga yadda da kaga mutum da tauri kenan shi yana cikin ɓarar da kaga mutum da sanyin hali kenan wajen rere an ka ɗebo ta haka nan da shi yasa aka ce ma annabi adam adam ai daga adimul ardi nau'i nau'in ƙasa an ka ɗebo aka hada mun gane kenan ko a yawa yace sun mai iri kun fiya wa yukhrijukum ikhraja ta na Allah mai da ku a cikin ƙasa kuma su hitar da ku hitarwa a ranar tashar kiyama wa ba'da al-basi to bayan tashi muhasabuna za a yi hisabi kai nan da magana ta kawa law wato da a ce ya mutu shikenan da alhamdulillah to hisabin nan na magana ta wasa yujzauna bi amalihim wa mujziyuna bi amalihim kuma mutane za a saka kamsu da aikin da suka yi duk abin da mutum ya aikata zai gane shi wa dalilu qawlu ta'ala da fadar haka ko eh da haka fadar Allah mu dauki zikiri ce liyaji zai ladina asau bima amilu saboda Allah ya saka kan mutane abinda suka aikata na mumuna wa yaji zai ladina hasanu bil husna kuma ya saka kan wanda suka kyautata da kyautatawa al husna nan malamai suna ce ita ce aljanna lil ladina hasanu al husna wa ziyada Allah ya ce yana daga waɗanda suka kyautata wato al husna aljanna wa ziyada da ƙari ƙari shine ganin Allah kuma wa man kazzaba bil basi kafara malai ce duk wanda ya kafirce mu tashin kiyama to ya ka duk wanda ya kare ta tashin kiyama ya kafirce wa dalilu qawlu ta'ala dalilin haka ko fadar Allah madauki sarki da ce zaman alladina kafaru Allah ba sun riya waɗanda suka kafirce suka ce ba za a yi tashin kiyama ba qul bala ka ce tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna wallahi za a tayar da ku thumma latunabba'unna sana'a ba ku labari bima amiltum ga abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir hada ku kuma ayi muku hisabi wannan abu ne ga Allah mai sauki bai da wahala mun ci lokaci ya go wannan zamu dakata abin da gudanar daga Allah ne shiri Allah shi ga zamana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi